da da fitowa to amma dai na kan zama ya alƙawari yau sai mun fito ko da mun yi karatun ba dai niyan babba ko wannan kasa din da waɗannan niyan huta kuma ku huta akwai kasa din albani akwai na ahmad kassan akwai na gasanin dai da yawa ne dai gaskiya waɗannan dai na samu na fito da su yanzu ba a rasar su ba a kan gidan a ba wanda ba safai a maganan hadda kasan tana da muhimmanci ko shakka ba tana da muhimmanci zuwa ba fashi yana da muhimmanci kowanne yana da nashi shi ilimi dama abu biyu ne fahimta da harda akwai wanda zaga yana da harda baya da fahimta sosai akwai wanda zaga yana da fahimta baya da harda sosai shi sa manzara ta suna ke cewa wa rubba muballighin aw a min sami wanda ki isar masa za a yi wani lokacin cewa ai an ce ta za a makaranta sai fa fahimta sama da shi wanda ya zo ya jiyo kai tsaye daga makaranta wannan fahimta ce Allah ke biyo mutane daban-daban madarikun nas tahtalif wa kadhalika fuhumuhum tahtalif mutabayinuna fi kulli dhalika na'am سؤال اللي تتحدث فيه كم قال عبدك بسم الله samu takarda da biro ka rubuta suna wanda ya haddace tun da kai baka haddace ba tun da yake cewa a ba waɗanda ba sa fashi kaga ki ba har da ai ya riga balla ta kansa da ya sani da yayi kiro ka ba sauran faro daga farko faro daga farko ai ya ji dadi
ذو العجز ذو العجز الحمد لله الذي قد أظهره
علم الأصول علم الأصول
علم الأصول ورى وحشره على لسان ذاته وحوله وهو الذي له ابتداء دونا له ابتداء دونا
وهو الذي له ابتداء دونا وتابعت سنه حتى صار كتبا صغار الحجم او كبارا كتبا صغار الحجم او كبارا أو كبارا او كبارا وخير كتبه كتاب ما فيه ورقات إمام الحرم وقد فعلت مدة في مظلوم مسهلا مسجلا بحفظه وصحبه فلم أجد من عبده مدة وقد شرحت فيه مستمدا ووكيل التوفيق للزواج من ربنا التوفيق للصواب
ووكيل التوفيق للزواج مم.
ونفعت والنفع wala rubuta sunansa a rubuta sunansa ka rinka lura da lirabi sosai da sosai wato wasulla wasulla suna da na'am wanda shi gaba daga inda ya tsaya bisin lamala a'a haka usul al-fiqh lafzan laqaba مم. مم. مم. مم. مم. فالأصل ما عليه غيره بني مم. مم. مم. جاء اجتهادا دون حكم قطعي دون حكم قطعي قبله مم.
فالحكم واجب ومندوب وما مم.
أضيف والمطلوب مهما قيل مم.
فأستحيل مطلق وصافي مم.
بصائب الأذان عين العاجز مم.
الواجب المحسن في الثواب مم.
بفعله وتركه الإفراد مم.
من يدعو ما في بفعله الثواب فلم يكن في كسبه إقامة وليس في في الله من ثواب مم.
إلى وفاة بل ولا إفادة جميل اي rubuta sunansa a nan wato kalo فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني وتقاعد الرجل irin wasalin da shatarul bayt ya kare da irin sa ne shatarul sani yake karewa harafin da wasalin dole su zama iri daya kalmar za ta iya canjawa amma dan ka ce fal aslu ma alayhi ghayruhu buna ko bana wal far'u ma ala siwahu yanbani kada sun sha bamba ba da aka yi fataha sannan kai kasra dole ko dai duka fataha ko kuma duka kasra ina fatan ka kiyaye wannan to sai wai zai ci gaba kai ne ci gaba ci gaba daga wannan wannan wa babitul makruhi wa babitul makruhi
وثالث المكروه أكثر مم.
كذلك الحرام أكثر ما يلي وثالث الكثير ما تألق به نفوذ واعتدال مطلقة مم.
والفاسد الذي من المعتدل ولم لم تعتدد لم تعتدل مم.
ولم يكن بناسب إلى أجل
ci gaba والعلم لفظ للعموم لم يخف والعلم لفظ للعموم لم يخف
للفقه مفهوما والفقه مفهوم بل للفقه للفقه للفقه مفهوما طب وعلمنا معرفة المعلوم ci gaba ka tsaya da nan sunan sa ma sai ka rubuta rabi kenan ko ko a rubuta cikakke ne sai ka shafe masa ma din kenan ba sai ka bismillah ci gaba daga inda ya tsaya Mm. ممتاز اه آه. مم. والجهل كل مم. مم. بسيط له مركبا قد سمي مم. بسيطه تصور مم. ايه يحصل مم. او باكتساب حاصل فالاول كالمستفاد مم. مم. مم. مم. مم. وحد الاستدلال كل ما يستلب ما يستلب آه ما يستلب ne haka ne Mm. ko da kyau zai zama ma yujtalib ba sai dai ma yajtalib Mm. Mm. Mm. مرجحا مرجحا لأحد إيه جميل ياي كونان كتا ياي أنا لا يكون آه يا إيه بالضبط yana da zika bin nafs ka gudu da rubu yana da zika bin nafs an ga ta baya kaɗan sai yin zauna a gefenta a kyale su kalmar ba ta lokaci da yawa kyale ba zan kalmar ba ta lokaci da yawa yana da suka da su rubuta sunan san ala ba duk sunan kawala ya rubuta to da kyau sai dawa dawa za su yi yanzu kuwa eh mutum ɗaya kawai la ilaha illallah kaji wai sai wani zaba boye amma ba daga nan ba ni daga nan za ni daga nan nake so waye zai bismillah wala mhm a ai bai kai can ba akwai dajiya ketare wani baiti da ya farrajihul mazkuru zannan ممتاز والشك والشك تحرير البلاد الحال لواحد الحس والامراض اما اصول الفقه معنى بالنظر يصلي في تعريفه قد واعتبر بذات طرق الفقه عن المتبعه عن المجمله كالأمر أو كالنهي لا مفصلا وكيف يستدل بالأصول عامل الذي
جميل جميل جدا بسم الله الرحمن نروي الصويت أبو عثمان أو خص أو مبين مم. مم. مم. ومع إباحة إباحة كل وقع مم. كذا القياس مطلقا لإلا آه. في الأصل والترتيب للأدلة أهد وهكذا أحكام كل مجتهد مجتهد كما دي كمر وايه سنة a ba za a rubuta rabi rubuta sunanka ba kome sunanka labaran mahamud na bisin lamar
باب أركان السلام أقل ما منه السلام رزقه ما لأوجه وكيل تركه فباب بشكل وحرف وجد وجاء بمثل وحرف جلد وقسم الكلام للاخبار والامر والنهي والاستقبال ثم الكلام ثانيا فليكن الى تمرد ولعمل وحكم وثالثا الى مجاز والى حقيقة وحدها مسؤولة من ذا تسليم به وكيل مع يتم خلاف باصطلاح الحكمة أقسامها ثلاثة تركيب والنظمي والوفي ثم المجاز ما به تجوبة في اللفظ عن موجوده تجوبة تجوزا تجوزا بنفس أو زيادة أو نسل أو استعارة كنكة أحد وهو المراد في سؤال الحية كما أتى في ذكر النية فما أتى في ذكر النية وكالزيادة كافي كمثله والغائب المنقول عن محله راجعها بقوله تعالى يريد أن ينقض يعني ماله ما شاء الله ku shafi sauran za a tashi a saman a komai rubuta za mu gane ahmad sa'id masha Allah na'am bismillah babu al'amri ko bismillah
حسن وجوه الدنيا وتشاهد الفطرة عقلا لما دليل لنا تمثلا إباحة الفطر أو نفي الصلاة فالتركه عن الوجوب حسنا لحمله على المراد حسنا ولم يجد صوبا ولا تكرارا إن لم يجد ما يكره التكرارا
نعم والأمر والأمر بالفعل والأمر بالفعل والأمر بالفعل إيه؟ بالفعل المهم المنحكم والأمر بالفعل المهم المنحكم أمر به ولله به يتم فالأمر بالصلاة أمر كالأمر الأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء وكل شيء وكل وكل شيء للصلاة يضرب
ضربه ذكر وحيثما إن جاء ما يجيء بالمظلوم يقول به أنه في الوجود يخرج به جميل جدا يخرج به نعم عن كارثة عندك سنو سعادة سنو سعادة سنو سيتي هو سنو سعادة نعم نونا زوا مكالي تجالي عندك كده سوسي بسم الله من طلب ko a a kan kwaba wani wuri ai wa amruna bi shay'i nahyun mani'u mm wato ta fa da shi wancan babin da ya wuce ke wasu yi gasul amurin da fi mazar tarik والقصد منها أن يباح ما وجد دخلوا ممنوعة مم. تصحيحها بدون تصحيحها ممتاز نعم كروس ممتاز عمر عمر محمد طيب تفضل يا شيخ باب العام من واحد من واحد من غير حصر من غير ما حصر من قولهم من قولهم كالكافر والإنسان
كل مصحب من الأسماء إلا كما يشرح للجمال ولفظ مصعب ولفظ ما إليه ولفظ الحي فيهما ولفظ لا في النكرة ولفظ أين
ولفظ عين هو للمكان فضامة المولود للجمال ولفظ لا في النكرة ثم ما تلزم الأشرف عن التسليمة ثم القلوب تحفظ الدعوات تجد بل وما جرى مجراه
جميل جميل ka zama da wannan zasu ba sai na'am babul khas ka rubuta sunansa bismillah malam eh na'am وقصده من قبل نطقه به على الذي بالوصف مم. مم. مم. جميل روت الصورة باب المجمل والمبين so muke ko ko ina na daga hannu sai sai daga sai ga yan kadan biyu ko uku sai an kara matsawa kuma babul mujmal wal mubayyan bismillah wala ina zo zan zo kanku bismillah واحد الأقرائي كو مم. في الحيض وال- والطهر وانا نبقى كمان كالقرئ وهو واحد الأقرائي كالقرئي مم. مم. لم يحتمل لا لمعنى واحد تنزيله نعم كالأسد اسم واحد مفهومه مقيدا في الاسم بالدليل مم. جميل أبو السنة باب الأفعال
ba eh ban ji ba na haka ta nan ne za ta shi sai shi ke nan yanzu ka yanzu ka samu mutum da mutum goma sha sha biyu a yi so ya yi kyau haka abin akalli yadda na dauka cewa idan na samu mutum goma wanda za su iya harda to kenan yana da amfani yin karatu duk wani wanda yake mai harda amma idan ba a samu goma ba cikin wannan adadin to karatu wanda yake mai harda ma baya da amfani da yawa kenan to amma ga shara an samu mutum goma sha daya da rabi ko rabi da rabi duk da cewa na san ba wai in sun muka za mu ce kowanne daga farko zuwa inda muka tsaya kila ba adadin zai ragu kila ba duka bane suka haddace daga farko zuwa inda muka tsaya to amma dai abinda wannan ke nunawa kwakwalwar ku tana da kabiliya na hadda in mutum zai yi zai iya sai dai in ya ki amma asalin kabiliya din yiwuwar mutum ya haddace akwai kuma wannan shi ake bukata dama a wurin dan adam ya zanto yana da kabiliya abu na biyu shine sai ya amfani da wannan fafa dan da yake da ita fafatul hib wato karfin kwanya da za ta haddace abu sai mutum ya amfani da ita to yin amfani da ita kuma wannan kuma yana yiwa ne bil mumarasa wa tamrin yawman ba'da yawm wa ijhadun nafs wato mutum ya matsawa kansa shi da kai tunda ya yi girma lokacin da ba za a daga gudana a kansa ba amma shi ne zai wa kansa faɗa shi da kansa don ya haddace yana da amfani da mutum ya amfani da harda wajen neman ilimi in dai mutum da haddace ba to sai kaga abubuwa da dama ba za su samu ba amma duk abin da mutum ya haddace to yana taimaka masa sosai da sosai shi yasa wa qadiman qalu man hafiza al-usul in qadat lahu al-ulum dukkan mutumin da ya haddace asalai na ilimi to dukkan ilimomi za su ba su haɗin kai idan ya tashi neman su ba zan iya rike sunaye ba kawai sai dai in abin nan kuma ba zan iya cewa wato kyauta ce na farko ku ɗauka ramziya ce abin da ke nufi kyauta ramziya ba wai kawai dai dan mu jana shaɗi ba ta nufin wanda aka ba yana da falala akan wanda ba a ba ba ta kowace fuska yana da falalar ya samu a babu falalar ta kowace fuska ba zai wahala a samu a nan a cikin masu ga wani afdalul jami'i min kulli wajhin rubama yakunu afdaluhum min wajhin lakinnahu dunahum min wajhin akhar idan to ga wani wanda ya fi sauran falala ta kowace fuska zai wahala a cikin mutane tun da lokacin da annabi ya bar duniya amma kuma yayin zuwa cikin a cikin mutane wani ya fi wani kaza amma shi kuma an fi shi kaza wannan shi ake samu a koyaushe to ni a fahimta ta waɗanda har da su tafi fari sosai da sosai kaga malamin nan ya sunanka malam ahmad sa'id har da suna da tana da fari sosai da sosai eh banda na kasar shi da wannan malamin me ya sunanka abdulkadir to sai kuma shi malam sunusi adam ko sunusi adam sunusi adam haddasa da suna da kwari ma'ana dai sun ɗaga sauran ta ɗaga sauran fitowa fili sosai da sosai shi malam matama inda ya zarce to da kila shi zai saboda shi yana da miza ta furta kalmomin daidai to furta kalmomin daidai da amfani a wanda shi kusan haddace amma yawanci kalmomin suna ɗora wasu bayan da yake ba to wannan nake so in ce da ku lokacin da mutum zai hadda ya tabbatar ya haddace da wasu la daidai don idan ka haddace da kuskure to haka za ka tafiya don in ka zo kana son kai gyara daga baya to ka ba har da biyu kenan kuma sai ka zo ka har da daidai bayan ka har da kuskure shi sa tun farko sai mutum ya kokarin yin har da ta daidai Allah ki mana gaman kasa an yi rashin sa'a ban jira ka ta da suke ba kawai sai dai in yi da sifa aswa'iyya ma'ana yadda ta samu Malam Ahmad Sa'id wannan littafin manzumatul isbahur rawi fi ilmin hadith Abdullahi na gobe yana da wani littafi a cikin ilimin hadisi wake ne a mustalah hadis to shine dan uwa abokin malam Muhammad Mansur yayi sharhin sa cikin harshen larabci kuma aka buga shi kamar haka da haka za ta samu wannan littafin kenan da kuma wani kafir gashi nan wasi quwwatul irada wa ulul himma eh wato kwazo da himma kenan ko ba haka ba na salihul munajjid ko wala sai ka mi ta mace ai ba dama ne wannan littafin dan shi ma wannan littafin kaga na wake ne so kaga zai iya haddace wake nan dan na musulman hadisi ne yana da fa'ida sosai da sosai abdullahi na gondi yake Allah ya kansar gafara akwai wani littafi mai suna ma yajibu an yarifa hul muslimu an dinihi ma yajibu an yarifa hul muslimu an dinihi ma yajibu an yarifa hul muslimu an dinihi da kuma wani kasar na shakar nasar din albani mai suna at-tauhidul khalis at-tauhid wato tsantsar tauhidi aqida tak kaulan wahida bila kaulan ko ba ka ba shine zamu bayar wannan malam Abdul Qadir bismillah daga nan gurin kuma akwai shi malam Subusi kuma bincika أكون لتاتي مثلا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في ضوء المقاييس الإنسانية وسو آه النبي أما أونينا أو أنت غدا ma'ana ko da nassi bai zo ya ce maka yana da falala ba ma'auni da dan adam ke auna jama'a da shi ya gane kimarsa da shi aka auna manzo sallallahu alaihi wasallam شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في ضوء المقاييس الإنسانية نادى عبد الحليم أويس وأنه كمال من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية da haka ita jami'ar sai ma ta buga littafi wannan shine za mu goya malam sanusi adam dauke da wani littafi in wani kasar a nan gurin ina jin yana magana akan alhikmatu fi da'wati ila Allah ila Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen Allah ya kansa da gafara to daga nan mutum sai zo layi kawai bai tafiya ko ba haka ba mun san dai kan cikin su din wani ya ko wani ko shakka ba ba dai su ala shakratin wahida akwai malam salisu adam malam salisu adam ina yake malam salisu adam akwai littafin da na baka akwai mujmal usul ahad sunna wal jamaa na dr nasir bin abdul karim al asl shi ne zama baka dauke da wani kafir a nan gudu ina yake ma wato ka da akwai na hausa akwai na larabci akwai na wa akwai na muhammad sani akwai na waɗansu zai malamai daban-daban waɗansu kuma na manta rubutun da ke jiki amma na sun dai kasar ne na karatu ko shakka babu bismillah ba akwai kuma sai wani ne malam tasir da wani an tasir da wani akwai asadul islam fatihu sakliya wato wani sahabi ne wannan ko wani tabi'i ne wannan wanda shi ne ya buɗe wato ainihin kasar andalus ya kai musulunci an gane ku to a kansa ne wannan yake littafi ne aka kamar kissa ta yara cikin larabci mai saukin karantawa yana da daɗi sosai da sosai musamman ga malamin islamiyya bismillah sai kuma waye kajo layi kai ba malam masa rage da rabi akwai su haka ma ba sai haula ta abdu zuriyar rasul sallallahu alaihi wasallam wannan na muhammad ali sabuni ne ma'ana littafi ne me yasa annabi aka ke bance shi da mata tara shi kadai mu ko ba kai suka kai tara ba to ka san mustashirikun suna rubuce rubuce a kai cewa wannan na nuna kwadayin annabi game da mata waliyazu billah wannan mummunan magana da suka faɗa to shine wannan malamin yayi littafi yake musu raddi akwai kafir na Abdul Wahab Al-Tariri al-amal lid-din mas'uliyat al-jami' wannan hudu ba ce wato ta garari ba sa wasa ba da yana cikin gaskiya yana cikin malamai gona yan hudu ba dai a yanzu Abdul Wahab Al-Tariri Allah ba shi sauki jahawari da abin da sauran adina da yana da website ma a internet sai murtaba waye murtaba bai faɗi sunan su nabi ba eh mun wanda har zai kada din da muka ce yayi zaka ko mun ta ba wannan wannan hudu ba ce ta juma'a ta tsurairi amma tana da matukar muhimmanci da yana magana kan mawqifus sirk wato wata matsaya ta gaskiya da ibn umair ya tsaya akai to kuma a cikin kasar akwai magana akan wahayi min ba'ul yaqin alwahyu shine min ba'ul yaqin wato kuma nan gurin wani dan karamin littafi ne na Abubakar Zaidi da salatun ilmiya da inqaz al-bashariyya risalatun ilmiya da inqaz al-bashariyya daga nan sai wani ne kuma Abu Usman mana Abu Usman haka nan kawai Abu Usman shine alam dinka ko kuma dai ka boye ne baka san mu gane ka san yan tanzimul qaida suna boye sunayen sai ka ce Abu wane ne Abu waye da sauran wato wannan shugaban jami'ar mu na yanzu dr salih al-abud shi da yayi hadiyun baina dalalatayn wato wata ce mana a cikin jami'a sun muna can a kulliyar shari'a da wani lissafi da abubakar zari mai suna al-qawl as-sawab fi hukm an-nass fil kitab dangane da hukum an-nass wal mansukh na madrasatan Allah sai wani labaran Muhammad ko man labaran muhammad waye labaran muhammad eh kwarai da gaske na sunan shi akwai mafhum ahli sunna wal jamaa inda ahli sunnati wal jamaa idan ka ahli sunna wal jamaa me yake nufi da ahli sunna wal jamaa wannan yana da matukar kyau wannan littafin kaje shi dan karami na karanta shi miraran miraran duk lokacin da ka karanta sai ka saka ru cikin to daga nan gurin kuma akwai wata lakka ta malamin Muhammad al-Amin Shankiti ina jin kafet din sai na canja na sa wani gida daban gashi sunan sa ne a jiki amma kuma ba kafet din bane a ciki bayan ba ka da Sheikh Sulman bin Fahad al-Auda al-muslimuna wal gharb wato musulunci da yammacin duniya gwagwarmayar da ke tsakanin musulunci da yammacin duniya to sai wa kuma sai Umar Muhammad man Umar Muhammad Umar Muhammad tare Malam Umar akwai wani littafi risalatun maftuha ila yahud budaddiyar wasiƙa zuwa ga yahudawa wani mufakkir ne yayi wani littafi ne mai kyau kwarai da gaske yana abin nan sai wata littafin Muhammad kutub kaifa nad'u ila Allah ta'ala كيف ندعو الى الله تعالى بروفيسور محمد كتب كان سيد كتب كده sai bala muhammad ko nake nake wani bala muhammad eh zahruddin ya kasa suna biyu oh zahruddin bala muhammad shine sunan malam zahruddin kana karanta larabci sosai ko kuma dai sama sama dan ya kamata da lokacin madana ta barwa ina tambayar wanda karanta larabci sosai sosai akwai littafin shekha abubakar da za'iri a ribatu fi sabilillah wa man wufiqa lahu min ibadillah me ya hakika na ribat da Allah ta yayi allazina amanu sabiru wa sabiru ورابطوا واتقوا الله لكم تفلحون اقول اقول كما لتا السنه ومكانتها wannan malam sani umar rijiyar lagwani tana da kyau wannan lecture matuka matuka sai kuma abdullahi uquba man abdullahi uquba waye abdullahi uquba okay akwai littafi mai suna at-takafur al-ijtima'i fi shari'at al-islamiyya taimakekeniya ta zaman tare a cikin musulunci ya take da kuma wani kafin da shafi azkar sauran a cikin gudu sun kenan waɗanda suka yi to kai malam sani bai hukum cewa kai kake karantawa kullum kake jan baki shi sauran baka wannan amma baka yi mana harda ko tunshi sun kowa a ba wani kafin da za a baka saboda Allah da ka samu wannan dumma wannan ko ba haka ba bismillah wannan wa alaikum salam amma da ba su jarraba ba ni ba su jarraba ba Allah ba da lafiya sa na ga wani gilas ko bai tafi kore ba ba zai yi ba da Allah ba da lafiya eh akwai kyakkyawan niyya wannan kan dama ya kamata abin nan sauransu to gaskiya sauran kawai awo ne na ido kawai wanda Allah ya sa yana da waye sunan sai fara da a alhamza kenan ba za su yi gaskiya ba wace a kutubar ta farko ga sanan gudun malam ba ke rikodin sai baka ita ce kutubar farko da na yi masallacin tsoro ba shi sai in fata a wayin fata gugwa kawo na in ba shi da hannu na ya ita ce kuduwar farko ne ka yi rikodin sai ka ba Allah ba da ladar sa wajibul muslimi tujaha dinihi wajibul muslimi tujaha dinihi wajibul muslimi tujaha dinihi larabci ne wannan na larabci ne wajibul muslimi riga ladanin masallacin mu na dora ko ba haka ba as-sihamul akhira as-sihamul akhira a ko da sun nasa ganin fuskokin sai wani naga ba sa nan gurin ko ba shi cikin taron asihamul akhira eh a wasu da fitan wajen hadisi ko na bismillah kai asihamul akhira na salman ibn fahad al-auda yana da matukar kyau kwarai da gaske haka za allamatin haya haka rayuwa ta koya mu alƙarni wani malami ne a madina haka za wannan littafin yana da kyau tajriba ce ta ta rayuwa ya rubuta ciki ba wannan malamin da ya leko din akwai wannan hudubar gaskiya ta larabci ce wanda yake da larabci sosai ya kamata ya samu ta ahmad safan al'asin alfanni cikin labarin ba san ba dan fanni to daga nan gudun zan tashi ne kawai in babba ku haka cire wannan abin nan a duk wanda ya tashi ko zan bai wanda ya tashi zan bai makasudi dai kamar yadda na faɗa kuma waɗannan sunayen guda goma suna da muhimmanci a wurina sosai da sha biyu ko wato duk lokacin da na zo karatu nikan ɗauka su ne yan aji ɗaya ko kuma yan ajin sama sai kuma saura wannan da gaskiyar ce har har zuci tsakanin da Allah yana ganin akwai wato himma ta tare da su za su iya tafiya Allah kuwa wallahi tallahi da gaske nake ba wai da wasa nake ba kuma ka rike mun waɗannan sunayen bayan wannan kyautar ta gaban jama'a wadda banda su ma wani ya samu akwai wadda su kaɗai za su samu su kaɗai za su samu in za ka yi hadda shi ke ba wani abu ba abu ne mai abu ne mai sauki kwarai da gaske eh bala abdurrahman bai zo bane yau ban san bai na tafi a ba gudun hadda ba hadisin qur'ani yayi ba ya gudu ba mutum da ya haddace maganar Allah ba da maganar mutane نعم gaskiya ne za mu bi insha Allah ta'ala Allah ya taimaka mana sai mu dakata haka saboda kar mu shiga lokacin kuna can sama da kima wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi